أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على نبي الكريم ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na wannan littafi ko da taka min alkitabi wa sunna wallafar a sheikh muhammad bin jamilu zainu rahimahullah muna nan mun tsaya ƙarshen tambaya ta goma sha biyar yau za mu shiga tambaya mai lamba ta goma sha shida a su'adu sadisa ashara halin shirku maujudun fi hadhihi al'umma shin shirka samammiya ce a cikin wannan al'ummar shin shirka samammiya ce ana samunta a wannan al'umma to anan magana al'umma ta kasu kashi biyu akwai ummatul da'awa da kuma ummatul ijaba ummatul ijaba ummatul da'awa ita ne al'umma ta kira wanda Allah ta'ala ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa gare su gaba daya sune dukkanin aljanu da mutane eh dukkanin mutanen duniya gaba daya da aljanu su ake kira al'ummar manzo Allah ta kira yawwa ya game da masu bautar gumaka da masu bautar rana da masu bautar ko menene Allah ta'ala ya kuma Allah ne zuwa ga dukkan al'umma gaba daya manzancinsa ya game dukkanin al'umma gaba daya dukkanin duniya duk wanda ke raye a zamaninsa da wanda zai zo zuwa tashin kiyama to yana ce al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira kuma aiko ka face ga dukkanin mutane kana mai bishara kuma gargadi to wannan al'umma kenan ta kira duk wanda ke doron kasa daga turo manzo Allah har zuwa tashin kiyama to wajibi ne imani da shi ya gaskata shi in har yana so ya samu rabo a kiyama sai kuma al'umma ta ijaba su ne waɗanda suka amsa kiransa dauci wannan al'umma wanda suka amsa kiransa suka mika wuya to shin shirka ana samun ta a wannan al'umma to anan ana nufa al'umma ta da'awa kenan ta kira domin dama su ɗaya ɓangaren da ba su karɓi saƙon ba ai dama su kafirai ne kai tsaye ba a maganarsu amma daga ci wanda suka amshi saƙon nasa shin ana samun shirka tana samuwa tambayar kenan na fata mun gane domin sau da yawa wani ana maganan shirka sai tunanin sa ya nisa ya ta tunanin masu bautar rana da wata da gumaka da sauransu sai tunanin tsammanin a cikin al'ummar tamu da muke sallan muka amsa kiran yana ganin kamar ba zai a samu mushrikai ko masu yin shirka ba to wannan tunani kuskure ne shine abin da mala yake so ya amsa wannan tambaya a ci al'umman da ta amsa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta miƙa wuyan ana samun shirka tana faruwa ai da ma hakikanin ma'anan shirkan shine daukan wani nau'i na bauta a juye shi ga wani Allah zaka san mutum yana sallah yana azumin yana zakka yana hajji har umara yana zuwa amma wasu lokutan sai ka samu kuma yana daukan wani hakkin Allah yana bai ma wani Allah to kaga ashe ana samun shirka ci wannan al'umma kenan to shi ne ma da ya ce jawab ga amsar tambaya da ya yi na'am maujudun e ya ce na'am haka ne maujudun saman miya ce ana samunta a wannan al'umma da ta amsa kira ana samun shirka tana faruwa wadda dalilu kawo ta'ala dalili shi ne faɗin allah madaukacin sarki a suratu yusuf aya ta ɗari da shida wa ma yi uminu aksaruhun billahi illa wahun mushrikun kafin wannan aya Allah ya ce wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamuruna alaiha hum anha muridun Allah ya ce da yawa daga cikin ayoyi da suke nuni bisa kadaitar Allah da bauta suna suna suna wuce wannan ayoyin ya muruna alaiha cikin sammai da ƙasai ayoyi da yawa wanda ke nuna bisa cancantar Allah da bauta amma sai ka samu suna kau da kai suna bijirewa sai Allah ya ce wa ma yu'minu aktsaruhum billahi mafiya yawan mutane ba sa imani da Allah duk da zaka samu a janibin rububiyya ba cika samun matsala ba sun yadda Allah shi ya halitta shi yake kashewa shi yake rayawa shi yake azurtawa shi yake kaza da kaza zaka samu ba sa imani da Allah su takaita su yadda da Allah a dukkanin janibi na tauhidi da yawa daga cikin mutane ba sa imani da Allah ba su imani illa wa ma'imin aksarun bil illa wa mushrikun faci sai ka samu suna shirka mafiya yawan mutane ba sa imani da Allah su kaɗaita Allah da bauta a dukkan janibi na tauhidi gaba ɗaya ko da kwa ɓangaren rububiya a suna da an ba a san matsala a nan ba sun yarda da Allah a dukkan ayyukansa to amma sai ka samu idan zo ɓangaren da ya shafi bauta masa shi kaɗai sai ka samu suna shirka suna haɗa shi da wani kama daga ƙaramin shirka tun da gariya kalilan ne daga jimma da mutane suke kubuta daga wannan riya riya ma shirka ne mafi yawan mutane za ka samu suna imani da allah amma za ka samu suna riya riya shi ne ɗaukan yin wata ibada da ya kamata a nemi yardar allah da ita amma sai kai dan neman yardar mutane ko yaban mutane ko godewan mutane ko burge mutane to kama daga ƙaramin shirka riya har zuwa babbar ma shirka wanda ce kaiwa zuwa ga kafirci ka samu a janibin uluhiyya da ya kamata abota ma Allah shi ɗaya amma za ka samu suna yi wa Allah kishiya suna shirka da Allah wani aya tana suratu yusuf da yawa za ka samu cikin mutane ba sa imani da Allah face suna shirka Allah ya faɗi gaskiya da yawa za ka sa haka yana faruwa wasu za ka samu daga shin musulmi akwai wanda suke girmama waliyai sama da girmamawa na shari'a ta yadda suna ganin su waliyai ko wasu bayan allah salihai suna da tasiri wajen tasarrufin duniya gudanar da duniya har ma sun san gaibu wani za ka samu yana sallah yana azumi yana komai amma ya rike wani wani masoyinsa wani salihin ba ko wani waliyin allah ya rike shi har biyu ta yadda yana ganin yana da wani iko na ɓoye yana da tasiri wajen tasarrufin duniya yana ma da sanin wani abu da gaibu wani kuma za ka samu da sunan neman biyan bukata ne zai fada shi wata bukata ta taso muhimmiyar bukata babbar bukata madadin ya bi hanyoyin da aka ya dace a roƙi allah a yi addu'a a yi tawassuli da ayyuka na alkhairi a nemi allah ya biya bukata ko ma a nemi zaɓin Allah idan wannan buƙatar na alheri ne Allah ka biya ba in ba alheri ba ne Allah ka canza min da wadda tafi ta'a wani da idan sai ya rufe yana son wani abin duniya baya ma son layin wai neman zaɓi kawai shi Allah ya bashi kaza kawai wanda suke gamuwa da wannan matsala wata kujera ke so kawai burinsa Allah ya bashi wani aiki yake nema burinsa Allah ya bashi wata yarinya yake nema burinsa Allah ya bashi aure ta kawai to a irin wannan tsananin son abin duniya yakan kai mutane ga shirka sai ga an bar maganar layin roƙon Allah an koma wasu dabaru kuma a koma layin bokaye layin tsafe-tsafe wai da sunan neman cin mota bukata ta duniya wani da sunan kasuwa neman kasuwa ko neman ciniki da yawa ko neman karbuwa gurin jama'a ko neman mulki sai ka samu ana ma Allah kishiya ba za a dogara da Allah shi zai bayar ba sai an je wajen wasu ana neman taimako ana neman sa'a ana neman buɗi ana neman kariya ana neman jalabi ko dafai to irin wannan duka yana faruwa cikin musulmai masu yin sallah ta haka ya kamata mu zama masu kaɗe ta Allah a kowane ɓangare in buƙata ne da kai roƙi Allah in damuwa ne ne Allah ya yaye amma banda zuwa wajen wani da sunan neman taimako da sunan neman biyan buƙata galibi harkokin da ya shafi bokanci da tsafe-tsafe wannan dukan suna rusa tauhidi kuma ko da mutum yana sallah sallah ba za ta hana masa shiga ce mu shirkai ba in dai zai dau hakkin Allah kai mawai wallahi sallan da wani gani yake wai bayan da za a yi a ce mai sallah ya kafurta ko yana azumi kafiri ne wannan kuskure ne in dai za ka ɗauki hakkin Allah ka bai wani Allah to sallarka azuminka hajjinka duk ba zai maka amfani ba wallahi ba zai amfani ba sau da za a yi ta tada kura a ce an ce musu mushrikai an ce mar kafiri aikin shi zai kafirtar da kai a ka'ida na shari'a ba a ayyana mutum guda a ce wane kafiri ne wane kaza ne amma aikin shi zai kai mutum ga haka to da haka ana samu daga cikin musulmi masu yin sallah amma suna shirka wata dalilin zaman gidan miji wani abu zai taso ko bukatar ta na rayuwa ko neman karaka mata wata a nan za ta koma shirka tana sallah gidanta na aure tana azumi tana komai amma za ta nemi wani malami a gefe yana mata taimako sau da za ka samu mahajiya tana da malam ko alhaji yana da malam eh hajiya tana da malam ba fa malam mai koyar da islamiyya ba mun gane malam da ake nufi ko eh ai shi malam na islamiyya ustaz ne wani eh mai koyar qur'ani da hadisi wannan ustazai ne amma kaji ana malam dan hajiya to wannan wani ta ajiye a gefe ne wani turke ne shi ya rike mata gidan ya rike mata komai za a iya bashi ko menene dan dan a san biyan bukata to wallahi wannan musifa ne ko da a duniya al'amuran ka suna tafiya daidai to wallahi ta lala Allah ya maka duk wanda yake harkan bokaye ko tsafe-tsafe kuma ya ga abubuwan suna tafiya normal to wallahi yana cikin gara ma ya rika samun matsala kira ya gane shirme ne ya watsa ko ba ka ba ai gara wanda yake hidimar ya fara ya gaba da matsala in Allah ya ce bai yi sai ce shi ma abun ma ba kawai sai ya watsa ne ba to amma a ce kana hidiman bokanci da tsafe-tsafe abubuwa suna tafiya ka taka duk wanda kaga dama ba mai ja da kai to wallahi iya duniya ne kawai daga ran da mutuwa ta zo magana ta kare da haka mu ji tsoron Allah duk abin da muke a duniya mu rike Allah Allah ya wadatar mana wallahi ba wanda ya sai maka abin da Allah bai ma ba ko ya baka abin da Allah bai baka ba kuma abin da kake neman nan in kai hakuri ko baka bi ta hanya haramtacciya ba za ka samu to amma idan mutum ya gaza hakuri ya bi wannan mummunan hanyar zai samu amma kuma ya halaka gara ma ka rasa ɗin kwata-kwata ma Allah ya hana ka abin ya canza ma da wani in mulki ka nema ka faɗi in me ka nema ka faɗi a kan ka mummunan hanya gara ka yi ta rasa ba Allah ya tsare to da haka dai shirka ana samun ta wannan al'umma tabbas daga cin al'umma masu da'awar musuluncin ana samun masu yin shirka musamman girmama salihan bayin nan ta wannan hanya ba shirka tana lallabowa ai asalin shirkan ma dalilin hotuna aka same ta ko in mun duba kisa annabi nuhu alaihi salam asalin bautar gumaka ta samu asali daga daga girman musalihan bayi daga na aka fara karkashin ayan nan ta suratu nuhi wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yabusa wa yauqa wa nasra wa qad adallu kaseera wa la tazid wa la tazid adh-dhalimina illa balala ne ko tabara na illa ta farkon dabala ta ƙarshen tabara illa balala ko to asali ibn abbas ya ce waɗannan salihan bayi ne da shi wudda da suwa'a da ya gusa da ya uka da nasara bayan allah ne salihai allah sai ya ɗauki rayuwarsu a kusan lokaci guda suka mutu gaba kuma bayan allah ne na gari aka jijjiga dalilin mutuwarsu to shi ne shaidan ya riya musu cewa a kawo hotunansu a ajiye a guraren da suke zama yanzu kamar yadda malam yake zama yake karatu allah ya kabi rayuwarsa ya ce to shaidan sai ya ce to a yi hotonsa a ajiye don a rika tuna shi ai bai dace a manta shi ba haka shaidan ya riya musu a ce bawan allah irin wannan ya yi ta koya muku addini ya mutu shi kenan an manta shi sai a kawo hotunansu aka ajiye ga ya kusa ga ya uka ga nasira sai ya kyale su bai ce komai ba bai ce su bauta musu ba sai da lokaci ya tsawo sai ya sake da gaya wa 'yan baya ce to ai wannan su ne iyayenku da kakano shi bauta da haka ku ci gaba da bautar to ka ji dalilin me da su kuma to har yanzu kuma salihan bayi mai a hankali daga nan kai hotonsa a jikinka ka nan kai a motarka da ɗaki da haka da haka ake tafiya kana ga girmansa in kana cikin damuwa ka kalle shi ka samu nutsuwa yawwa in kana da wata bukata sai a je a dau ana sa hannu ana ko aji ana neman albarka irin wannan abubuwan ba to da haka da haka shedan sai ya kai ka cewa ai in ba lafiya ma kawo shi kusa za a samu sauki ai kaza da kaza da kaza shi yasa alakar ka da salihin bawa kawai ka masa addu'a ilimi da ya bayar ko ya rubuta littafi ɗauki ka karanta wa'azi da ya shaurara ka roƙa mar Allah gafara amma ta'ammali da hotunan nan hatsari ne wallahi ko na waye ba ko na wane ne kar ka ce sai na wane da wane in dai mutumin kirki ne to kyale magana hotonsa ba sai da hoto ake tuna bayan Allah mun taba ganin sai na Abubakar ne sai na Umar sai na Usman sai na Ali amma za a manta da su ko Imam Malik ba za a manta shi ba har duniya ta tashi ko ba wanda ya taba ganin hoton kaga wanda zai ce ma ai hoto dan tuna mutum ne wallahi ba haka bane duk wahayi ne na shedan wani ma har ai ta rigima ana da kowa a kayan yaya ga hoton wani ba haka ake ba har saran wani an yi ko yaya ga hoto akan hoto ka sari mutum ka masa jini to wallahi musulunci ba ruwansa da wannan layin rike karantarwansa littafansa wa'azozinsa ya wadatar ma gudu da ya daidai ka ɗauka gudu da ya kuskure roƙamar allah gafara su shi waɗan fodiyar duk ba mu ga wata nazuwa a kone hoto da ake sai yaɗa media ƙarya ne ba hotonsa ba ne kawai za a yi wani zane ne a ce ai ga hoton wani to ba shi ala sunna ba abin da ya dame shi da hoto abin da ya dame shi to da haka dai a hidiman da ya shafi salihan bayi da yawa ana gamuwa da hatsari shedan sai ya shigo ta wannan salam sai halakar da kai wata ran sai a ce ma gashi ma a katanga gashi a gajimare gashi a ina ne kaga wani hatsari ne ba ruwanka da wannan layi zauna kawai ka bi karantarwansa ka yi aiki da ilimin da ya bayar ka karanta littafan da ya rubuta na addini ka masa addu'a ka zauna lafiya to da haka dai wannan aya ko wannan tambaya tana tabbatar mana ana samun shirka cikin al'umma da haka sai mu ƙara kiyayewa duk wanda zai ce ma ai mushrikai masu bautar kaza ne a'a a cikin namu masu sallah ana samun masu shirka wani ko tafiya zai yi sai ya je gun malamin sa sai ya tambaya wallahi yace karka fita yau ba zai tafi ba wallahi ko ya hada kayan sa zai je sari za a ce a yau ba sa'a karka fita yau karka je Kano yau ka bari sai ran Laraba ko yau Laraban ne ko ka bari sai ran Talata misali sai ya zaba maka wata rana ce kuma za ka fita karka fita ta yamma ina nan za a yi za a yi kana ko sai ce fita ta gaba sai ya fita nan ne ta ina ya zagayo ya zagayo har ya zo ya yamma kaga an gama ya ka koma wata bautar wani abu daban ba Allah ba al'amarin ubangiji duk sanda kai na abu kawai ka yi ka nemi zaɓin Allah ka yi abin ka to wannan hatsari ne babba ana samun shirka a wannan al'umma Allah tsare wani neman gindin zama abun mai gidansa sai ya ma shirka mafiya yawan mabiya manya za ka samu wallahi suna wannan ɗaɗɗe ne sai wanda Allah ɗari wai zai san shiga a gurin oga sai yana da wani malamin sa mai masa aiki daiwa za ka samu wani direba ne ma kawai ordinary direba a gida alhaji amma ya ka samu yana da bokansa to duk abin da ya tambaya ya ce alhaji za a yi kaga wani hatsari ne kamata mu kiyaye mulki Allah kawai ka rike addu'o'i da manzon Allah ya koyar ka zauna lafiya duk abin da ya faru kuma ka yadda kaddara ne daga Allah ai dama bayan da aka ce kana musulmi zaka zauna lafiya duk ibadar ka ka kai manzo Allah ne to yakan yi rashin lafiya sallallahu alaihi wasallam yakan yi rashin lafiya an masa sihiri ma yayi tasiri da izinin Allah ta haka karka ga wani bawan Allah ya gaba da jaraba ka ce anya ku abin da yake daidai ne hakan shine daidai Allah ya ce dama sai ya jarraba yin sa ko hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna hum la yuftanun Allah ya ce mutane suna tsammanin za su ce sun imani ba fitine su ba dole sai an gaba da jarabawa to mai haƙuri da duk abin da ya faru a matsayin jarabawa amma kar mutum ya raba kafa kar mutum ya raba kafa ya bi Allah kadai ya tsantsanta Allah da kuka wa qala sallallahu alaihi wa sallama la taqumu sa'atu hatta talhaqa qaba'ilu min ummati bil mushrikina wa hatta tu'bada al awsan sahihun rawahu tirmidhi annabi jira da aminci Allah sabbata a gare shi ce la taqumu sa'atu alkiyama ba za ta tsaya ba hatta talhaka qaba'ilu min ummati bil mushrikina har sai an samu waɗansu kabilu daga cikin ummata sun haɗu da mushrikai wa hatta tu'bad al awsa kuma har sai an samu masu bautar gumaka daga cikin ummata ta bai ke magana sai an san wanda za su haɗu da mushrikai sai an san masu bautar gumaka to anan haɗuwa da mushrikai malama suka ce yana ɗauke da ma'ana guda biyu akwai wanda suke tafiya zuwa kasashen mashirikai su zauna tare da su a narke a gaba daya akwai ana samun shan umar na ko wani gaba ɗaya rayuwarsa turai ne ba wanda yake sha a nuna irin turawa ya tattara ma bar kasar tasu ta musulman ya koma kasar turai yana rayuwa a ciki kaga shi ya tattara gaba ɗaya ya koma ba na nan wai ka je turai wani course ko wani karatu ka dawo ba a wannan dalili zai kama wani abu ana bukata kun aiki a tura ko karatu shi kwace kwam zai koma rayuwarsa ta ai ma zuwa karatun ma ko wanda suka gidawa ko a garin nan ma da akwai irinsu tun da suka tafi sun gidawa kawai su sun ga rayuwar can tafi kawai akwai yanci akwai holewa duk abin da ga dama za ka yi ba mai sa ido ba ustadai masu aji ka sau wani azan ma baya so an dame shi ana sa ido ne ko da aka yi wani aji ya fito ce kai malamin nan ya fiye shiga rayuwar mutane wai shi ka baɗe wa tsumar jiye da shi a ce da haka ake so a yi ina ba kira sunan ka bai ce to amma dole fansa ake ta faɗa ai cin ido ne ce ba wani cin ido ka gode wa Allah da ka ji laifukan ka zai ka gyara to su sun zaɓi rayuwar turai kowa na da yanci makwabci bai damu da makwabci ba ɗa bai damu da uba ba ɗan kama ka takura mar akwai shekarun da zai kai wallahi sai a ɗaure ka yana ƙaramin ma ka takura masa yayi waya sai ya kira ma yan sanda ya kaji jini a kofar gida wallahi zuwa tafi da kai yanzu ka so irin wannan rayuwa fi sabilillahi kana da ɗa ba za ka tarbiyyantar da shi ba malami ba zai da ki yaro ba uba ba zai da ki ɗa ba miji da mata tana da yanci in rabuwa za a yi sai a raba dukiyar ka ba a ce a raba biyu ko da da laifinta za a raba sallah sai ka ga dama masallacin ma babu jam'in ma kila a anguwar ko a kasar a garin babu ba juma'a ba idi ba jam'i wace rayuwa za ka yi ana a ce irin wannan sallan ba za ka zo cin jama'a ka yi ba wani rayuwa za ka yi da yawa suna zuwa su ce maka garin da suke sai sun hau mota sun yi tafiya ka za su samu masallacin juma'a to amma kana musulmi ka zaɓi ka rayu a nan ga giya firi ga mata zina ba komai yadda za a yi in ma mutum auren jinsi zai yi ba wanda zai hana ga wanda za ka samu sun tafi sun haɗu da irin wannan mashirka sun zaɓi wannan rayuwa annabi ce za a samu kuma an samu shi sa ka'ida na shari'a duk mutumin da ya samu kansa a ƙasar da baya samun dama ya addini irin wannan sallar jam'in ba a yi ba a juma'a ba idi ba duk wata alama ta addini ba a tsayawa a ƙasar to wajibi ne bar wannan ƙasar ba ƙasar rayuwa ba a ka'ida hijira dole ne ka bar garin kafirci ka koma garin musulunci ba dalilin da zaka zanna ƙasar kafirai ba ka addini duk abin da kake samu a duniya kar ka zauna a wannan gurin irinsu ne fa Allah ta'ala ya ce in sun zo mutuwa mala'iku sai sun musu tambaya Allah ce innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustata'fina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha wa ulaika ma wahum jahannam wa sa'at masira Allah ce lalle waɗanda malaiku suka zo ɗaukar rayukansu alhali suna ma zaluntar kawunansu ta hanyar zama a gari ko a ƙasan kafirai ba sa addini malaiku za ce musu fima kuntum a cikin me kuke me ya zaunar da ku sai ce kunna mustafafi na fiya da mu mun kasance raunana ne a cikin kasa ba mu da iko ba kasar mu bane ba garin mu bane an fi mu yawa ba masallaci ba kaza ba kaza to wannan ba uzuri bane sai malaiku ce musu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ashe kasar Allah bata zan mai fadi ba balle ku hijira dole sai ka zanna a garin kafirai wani arziki kake so wanda a garin musulmi ba za ka samu ba wallahi babu kai ko unguwa ce ta shedanin mutane amma garin musulman kar ka zauna eh ko da kayi gida unguwa sai ka gane duk mutanen banza sun mamaye tashi ka bar unguwar sayar da gidan ka koma gari ka koma unguwar mutanen kirki ka zauna a ce unguwar ka ba irin wannan masallaci da ɗanka zai zo jami'i ya koyi karatu qur'ani kana zanne sai kiɗa da waka sai harkar banza ko a gari ne ka san kanka irin wannan unguwanni to ka kaura ba unguwar zama bane ba duk a babin hijira a kowannan bayanan to shi mala'iku za su yi musu faulai kama wahun jahannam Allah ce to waɗannan makomansu jahannam ba su zama a garin kafirai garin mushrikai ba sa samu su addini amma zanna har mutuwa ta zo Allah ya ce ya huta to me riba rayuwa ka more ka ka biya bukatu ka san daloli ka san komai amma karshe an mutu an shiga wuta kaga ba a ci riba ba to shi ne manzo Allah ce sai an sanci al'umman sa masu tarewa su race mushrikai su koma gunda suke su zauna wani ma dukiyar kasar nasa zai kwashe ya tattara ya koma ta kaga bala'i biyu ga yayi sata a kasarsa ya ci haramun kuma ya tafi ya zanna cikin kafirai bala'i kan bala'i Allah tsare mu sai ce kuma akwai masu riskan kafirai ta hanyar sifa da halaye eh akwai masu riskan kafirai ta hanyar sifa da kuma halaye fi sifati wal kisa yana dauka wannan ma'anar ko wani shi bai taba zuwa America ba bai taba zuwa Ingila ba amma shi kawai bature za a ga su suke burge shi kawai ko ba za mu irin wani zabar kalle-kallen fina-finansu da karance-karancensu shi kawai ya assimilated culture da turawa kayansa ma ganana da court ne suit kullum za a gan shi bai taba zuwa amerika ba wani ko ne jar bai je ba amma bature kawai akwai irin wannan ko duk tsarin rayuwar turawa yana yi ba ya shiga kasafin kowa ba ya son kowa shiga rayuwarsa shi bature ne kawai ba ruwansa da mutane yan uwansa bai damu da su ba ba zumunci ba abin da ya dame shi in gidansa za ka zo ba kunta sai ka gaya masa ana samun su yana nan abuja abin sai yana zanne in za ka zo bar to ka sanar in ka zo ba yana ce me kawo ka ya za ka zo mun gida ba gaya mun ba dan me ba za ka mun waya ba wai shi bature ne ababawa ba a tsari na musulunci na ziyara ba wanda aka ce wai sai an gaya ma a goma ziyara ai kariya za ka yi kai maraba da uwanka ya zo musamman a ce kana da hali har kana wani gari kana aiki ai maraba za ka yi karbe shi ko ka ba shi masauki da duk abin da ya dace ku hira to amma wani wallah an ban gaya masa ba akwai wani yana gaya ma uwansa shi abuja in ka zo ba izinin sa hotel zai kama maka ɗaki ka kwana washe gari ya baka kuɗin mota ka koma ba zai ma baka ɗaki a gidan kuma yana da gidan babba ba in ka zo ba idaninsa to rana mutum za ka kwana amma kara ke nan za a biya ma ɗaki in ka kwana gobe kuwa sai ta sha to yanzu nan ba rayuwar turai ba ne ba an gane wannan ko da haka bai dace ba ran asabar ba zai buɗe gidansa ba ai wuce ne asabar da ladi wuce ne ba za a gan shi a waje ba gidansa a rufe ciro haka wannan durayewar turai ne ko ba ya san disturbance ba a san disturbance ya'ya ma biyu zai haifa daga biyu ba ƙari shi ba a san gidansa a rika hayaniya matarsa zai gayyade mata daga guda biyu kan ki ƙara ya isa haka ko guda uku ko to da irin wannan ɗabi'u na turawa manzala ce sai an samu cin al'ummarsu wanda za su haɗu da turawa da yahuda mushrikai su koyi da su su narke da rayuwarsu gaba ɗaya manzala ya faɗi gaskiya sallallahu alaihi wasallam kaga wannan mu'jiza a zamanin da abin da ya faru tabbatar mana cewa lalle ne a wannan al'umma sai an samu masu yin shirka masu haduwa da mashirikai masu aiki irin nasu masu yadda da abin da suke da duk irin rayuwarsu gaba daya Allah tsare wannan hadisi sahihi ne imamu tirmidhi ya rawaito shi cikin sunan nasa as-su'alu sabi'a ashara tambaya ta goma sha bakwai ma hukumu du'a'il amwati aw al-gha'ibina menene hukuncin kiran matattu da waɗanda ba sa nan me hukuncin yin haka ka shiga damuwa sai kake kiran wani ya kama agaji ko ya taimake ka ko ka kira ma wanda ya riga ya mutu ma gaba daya ba shi da rai amma kana kiransa kana neman gudumawarsa menene hukuncin yin haka a musulunci jawab ga amsa du'aul amwati aw al-ghaibin min ash-shirki al-akbar e kiran matattu ko waɗanda ba sa nan rayayyu da ba sa nan yana daga cikin shirka babba ba fa karama ba min ash-shirki al-akbar yana daga cikin babban shirka kaga shi yana samun al'umman nan ko قال تعالى الله تعالى يتي ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين sai Allah ya ce mai wa'in yamsaska Allah bi durrin fala kashifa lahu illa huwa wa'in yusibka bi khairin na'am wa'in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man ya sha Allah ta'ala ya ce ga aya nan mala ya kawo hujja cewa kiran matattu da kiran rayayyun da ba sa nan babban shirka ne ka shiga damuwa ka kira wani kuma ya mutu wallahi yana faruwa wannan al'umma wallahi yana faruwa hankali ma tunaninka lafiya hankali ma kamata ya gane abin da kai ba daidai ba ne ba yaushe mutumin da ya mutu wani ma ka san shi kila ma da kai aka je aka binne shi ko ma ba da kai ba ne ka san dai baya doron ƙasa yanzu ya riga ya mutu shekaru ɗaruruwa da mutuwa amma har yanzu ka ji ana roƙo ana kiransa ana neman ya taimaka wane zo da kanka wane taimake ni wane tashi ka zo kuma kana nan a garinku mota za ta yi hatsari kuma kana kiran wani ya zo ta ina zai zo ba yadda zai zo wallahi ba abin da ko yana nan ba zai yi komai ba hayoyin kaga mota ta kwace ba bajewa ake ba yanzu ko a titin ce zai kaga mota tana haka tana haka ai sai dai ka bata guri ko alabashin allah ya tsaye ta kuma ku zo kawo ceto to ya wanda kai kake cikin kuma kana kiran wani baya nan ya zo shi ta ina zai zo ai ba zai yi ba to Allah ta'ala ce wala tad'u min dunillah kuma karka kira wani koma bayan Allah ma la yanfa'uka wala yadurruka abinda ba zai amfanar da kai ba ba zai kuma yi cutar da kai ba in ka kira shi ba zai amfane ka ba in baka kira shi ba ba zai cutar da kai ba kowane ne fa ya game ma dinnan ya game kowane ne da annabi da mala'ika da aljani da mutum karka kira shi in ba Allah ba duk sanda ka shiga damuwa Allah za ka kira Allah kaɗai za ka kira yauwa fa'il fa'alta idan ku ka aikata haka kai musulmi ka kira wani Allah sanda ka shiga damuwa fa'in na ka lalle kai idan sa'in nan minan zalimin kana da cin azzalimai azzalimin ai almushirki ma'ana kana cin mushirkai Allah tsare a lokacin da ka kira wani Allah sanda ka shiga musifa to a daidai wannan lokacin ka shiga cin mushirkai kuma shirkar ba karama ba babba da za a yi rashin sa a wannan hatsarin ka mutu kana kiran wani Allah to wallahi duk ibadan da kai ta rushe wallahi mutum ya gama yawo duk abin da kai a baya tsawon shekaru ka mutu kana kiran wani Allah kana neman ceton ko gudunmar wani Allah a halin mutuwa ta zo wallahi mutum ya zama mushriki kuma ya shiga wuta ba ranar da zai fita saboda babban shirka ne mun karanta wancan darasin ita babban shirka tana da abubuwa kamar haka duk wanda ya wuce ne Allah ba zai yafe masa ba inna Allah la yaghfiru an shirka bi yaghfiru ma duna zalika liman sha duk wanda ya mutu yana shirka Allah haramta masa aljanna innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna sannan duk wanda ya yi ta ya mutu bai dawo ya tuba ba ya mutu to ayyukansa sun baci layin asharakta la yahbatanna amalaka layin asharaku la yahbatanna menene ma kanu amalu walau asharaku la habita anhum ma kanu amalu to kana daidai lokacin da ka kira wani Allah a cikin wannan musifar kuma sai rai halinsa wallahi mutum ya barar da addinin sa gaba daya Allah tsare mu kuma sabo da abu shi ke sa an shiga musifa ma mun gane wannan ko yadda ka saba kalaman da ka saba furtawa sanda musifu ke faruwa in ba sa aka yi ba da su mutum zai kare ku tambayi malaman asibiti ko malaman kiyaye haɗura kai saboda suna da sukan mutane a daidai gaban mutuwa sai a gaya maka wani ya mutu yana kaza wani yana a kowanda ya mutu asibiti ma aka ce kiɗa yake yi da bakinsa yake kiɗa iya mamin kiɗa da haka ransa ya fita kaga haka yana yake nan ko wallahi da haka ba burgewa bane matasa ya kame da wani makaɗi ya zama shine model ɗinka kullum kana ji kana mamin waka da daddare kiɗa da safa kiɗa wani da earpiece tana kunnen sa yake bacci yana jin kiɗa wallahi in aka yi rashin sa sai ka zo gargaran mutuwa kana mamin waka amma duk mutumin da ya saba tauhidi a bakinsa kana da rai duk abin da ya faru subhanallah la ilaha illallah hasbunallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ko ka rikice baka san san da bakin ka zai daga ta da ba ta mun gane ko shi yasa wasu mutuwar su abin sha'awa zaka ji suna gadan azumta amma tun mutuwar bata zo ba sai salati la ilaha illallah subhanallah hasbunallah inna lillahi haka zaka mutu yana tai kuma har ya mutu gajana ai yana salati ya cika to ba komai bane illa abin da ka rayu a kai shi yake tasiri ƙarshen rayuwa kuma manzo Allah ya ce ƙarshen shi zai nuna makoma al'umuri bil kawatin ko eh makoma ƙarshen da mutum ya cika a kai shi zai nuna makoma al'umuri bil kawatin ta haka mu kiyaye tun san da kake da rai ka saba da lafuzza na tauhidi a bakinka ko wutan ne ba ka dauke ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kar ka saba da zagi wani ashar ba komai bane a bakin sa dan abu kadan ne zai kawo shi da doka to sai ga yana gargaran mutuwa yana zagi ya zagi likita ya zagi nurse ya zagi yara masu kula kowa ashar kawai to bai kake tsammani mutuwa ta zo kana kana zuba ashar to amma wallahi dukkan mutanen kirki zaka samu maganganun su masu kyau suke cikawa to da haka mu kiyaye duk inda ka shiga wata musifa ka saba kiran Allah kana neman taimakon Allah kana neman agaji gurin Allah e ba laifi ce ya kace wayyo Allah wayyo Allah ciwo wannan ba komai bane ba amma zama lafazin da Allah kake kira musamman addu'a ta in an shiga musiba alladhina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to lalle ne mu kiyaye wannan domin kiran wani Allah a irin wannan yanayi shirka ne Allah tsare mu wa qala sallallahu alaihi wa sallama man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar rawahu al-bukhari to kaga cikin hadisin ko dake tabbatar da wannan aya manzo sallama yace man mata duk wanda ya mutu wa huwa yad'u min dunillahi niddan hali yana kiran wani kishi ya koma bayan Allah ya mutu yana wannan yana kiran wani Allah iya neman agajin wani Allah kuma mutuwa ta zo masa to da kalan nara wannan mutum ya shiga wuta sai zo da fi'ili madi don a nuna tabbacin haka ko da kalan nara ya ma shiga wuta kawai in dai ya mutu yana kiran wani Allah wallahi rayuwa an yi asara ba abin da zai zai maka a nan duniya kuma ka mutu kana shirka Allah tsare bari mu kara daya as-su'alu samina ashara tambaya ta 18 halid du'a wa ibadatun shin addu'a ibada ne jawab amsa na'am eh addu'a ibada ne addu'a wa ibadatun addu'a ibada ne ibada ce mai zaman kanta kaga shi tunda ku ibada ne bai halatta a roki wani Allah abinda Allah ke bayarwa ba da wannan shirka ke shiga addu'a ibada ne da haka bai halatta a roki wani Allah abinda Allah ake roka ba in kai haka to kai ma Allah kishiya a ibada ta addu'a qala qala ta'ala Allah ta'ala ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakirin suratu ghafir ay dalili wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yace ku roke ni zan amsa muku ubangijinku yace ku roke ni zan amsa muku ga masu lokuta sai mai ta addu'a mai ta roƙon Allah kuma maga biyan buƙatar ba ta zo ba gashi Allah ya ce zai amsa alƙawarin Allah ne Allah baya saba alƙawari Allah ya ce mu roƙe shi zai amsa mana to wasu lokutan muna ta addu'ar sai muga kuma abun yayane ne to magana Allah gaskiya ne matsalan daga wajen mu Allah baya canza alƙawari daga wajen mu ne duk inda kaga addu'a shiru baka garin biyan buƙata to ka da ka bincika halayenka akwai mawani abubuwan da shi hana amsu addu'a ko na farko daga ce akwai rashin imani da Allah da rashin bin Allah tun sai ka samu bai tsaye da kan ba tsaya yana bautar Allah yadda ya dace ba sai Allah zai amsa maka addu'a da aka babban shari'i shine ka amsa ma Allah ko falyastajibu li wa li'minu bi ka zan mai imani mai bin Allah sau da kafa Allah bai amsa addu'an kafirai wa ma du'aul kafirin illa fi dalal Allah ba amsa addu'an kafirai ya za ka ce kafire maka addu'a ta yaya ka san wani sai ana ana ana gaure a gurare ana shinkafa da wake ko musamman a tarukan mu na guraren aiki ko ku gane ana haka ba idan aka ce malam ya buɗe addu'a sai a ce to Mr. Waye Buffon prayer ana yi ko ai wannan kwatsa ne wallahi wai kuna zanne shugaban musulmi ko kuka fi yawa ma cewa bude da addu'a ya cire hula ƙasa ya kira Allah uba Allah da Allah ruhi mai tsarki mana kaza a gaban ka kana ji ana ta ambata lagoza na shirka da ke kusa ta ubangiji wai addu'a ake maka ta ina ina za ta je addu'a ina za ta je wani ma sai an gama zaman liman ya imam ya bude sai a sa shi kuma ya rufe wallahi an wargaza taron nan wallahi an wargaza kwata-kwata bai dace musulmi kana jagorantar zama ya kace a addu'a kuma ka ce wai kirista ya maka addu'a wallahi ba daidai ba ne wai suna ga an yi balansin addinan biyu ne an yi haka wai shi shugaba ne mai adalci ya ba wa kowa yancinsa ba haka ake adalci ba wallahi adalci ba shi hakkinsa duk abu benefit ɗinsa ka bashi ka yi adalci amma a ce ka zo ka ba da dama a yi shirka kuma ka ce ka adalci wannan ba adalci ba ne wallahi kwata-kwata kuskure ne wannan shi yasa buɗe addu'ar ma ya ce masu yanyi wannan salatar kai da ka jagoranci zama za a fara zama inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu kai addu'a ko bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd assalamu alaikum jama'a ka bude da sunan Allah kai salati annabi kai sallama karo ya bodu ko bai bodu ba ya bodu an kare ka ce to ajandar mu kaza da kaza shikenan sai a fara wallahi an bude zama karshe sai ka fatin majalis an gama an gama zama an kare kaga da duba mai cewa ai bai sa wani ya sai liman yayi bai ce mai babu kai ne shugaba ka bude kare to amma wannan addu'ar ba ta da wani tasiri wallahi kuskure ne babban kuskure ma wato ka yadda cewa addu'an ta tana da tasiri ke Allah kuma ya ce addu'an kafirai bata ne ba ta da wani tasiri to dan me zaka ce ai da amma idan ka je gun sun fiwa bayan da ka iya su ne da iko sai ka kauda kai kai shiru wala na ga wani taro shi ba har hula da ya cire ba musulmin ne ba to me wani bar cire hular ta ga kai wallahi sun kuyar da kai ya cire hula wai shi a dole wai shugaba ne mai adalci wannan ba adalci bane ba ko kaɗan wasu lokutan kuma munanan ayyukanmu yawan zunubi yana hana addu'a ta karbu yawan sabo ai ko dan uwan mahaifinka ne baka jin magana sai ya zaka zo ka nemi bukata ya biya ma to ya ubangiji za ka yi ta saba mara kuma ka zo kana Allah ba na kaza ai ba zai yiwu ba wani sahi kuma dagula dagula mu na rayuwa cin haram yana hana zuwa addu'a ko kana kasuwa ba kawa da me halal me haram a rayuwa ya kamata mu rika taka tsantsan wallahi ta'ammuli da haram yana amsa yana hana amsa addu'a ai mun ji hadisin mutumin nan mai mata mai tsawon tafiya kansa kullaga kura ko ya mudu ya dai ila saba'i ya rabbi ya rabbi duk cika cika cika bakon addu'a ya cika shirin addu'a ya cika yana ya rabbi ya rabbi amma manzo Allah sai faɗi matsalolin wannan ba Allah ko wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa qudiya bil harami fa anna yastajabu lahu abincinsa haram ne tufafinsa haram ne menene haram ne ruwan shansa sai na za mu sa masa addu'a to kaga matsala yadda take da haka in kana so addu'an ka ta amsu to mu kiyaye haram ka takaita ga abin da yake halal to da haka Allah ya ce ubangijin ku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku innal ladhina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda suke girman kai daga barin yi min bauta mu duba wannan lafazin a farko aya ya ce ud'uni nan kuma sai ya ce ibadati to da wannan lafazin ya nuna ashe addu'ar ibada ne kaga nan da inda aya ya zo innal ladaina yastakbiruna an du'a'i to amma sai aka ce an ibada ce da nuna maka addu'ar ma ibada ce lalle wannan ce girman kai ga barin yin bauta ga barin roƙona mutum ya ce shi ba zai na addu'a ba saboda alaman girman kai ne baka roƙon Allah baka addu'a alaman girman kai ne saboda kana nuna kai ka isa alhali baka isa ba Allah ce ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ku ne mabukata gurin Allah ko mai matsayin ka kai bawa ne kuma kana da bukata gurin Allah to wanda suke girman kai gaba da yimin bauta sai ya dakuru na jahannama dakare da sannan za su shiga jahannama suna kaskantattu suna wulakantu ta tu ai zalile suna makaskanta kaga wannan na nuna mana muhimmancin addu'a ko Allah shi so yake a roke shi Allah yana son bayi masu naci wajen addu'a kama ka zama mayin roƙon Allah ka naci wajen roƙon Allah komai kai addu'a haka Allah yake so amma dan adam ko baya son roƙo ko yana so wallahi baya son roƙo duk wanda ka sani dan adam duk kudin sa dan mulkin sa baya son roƙo Allah kuma yana son roƙo haka in kana son zaman lafiya kai matsa da roƙon Allah ba roƙon wani Allah shi Allah in kana roƙon nasa ma san ka yake sai ya daga matsayinka in baka roƙon sa ma fushi zai yi da kai mallam yasalillaha yaghdab alai wanda ba roƙo Allah ba Allah na fushi da shi amma dan adam kana so ku zanna lafiya kar ka dame shi wani sahabi ya ce ya manzo Allah ga ya baba da zan yi Allah ya so ni mutane so ne yace masa be izhar fi dunya yuhibbuka Allah ka guji duniya Allah sai so ka wa zahar fi ba'in dan nas kai kafa kafa da abin mutane ka ciye abin da yake hannun mutane yuhibbuka nasu mutane za su to shi Allah in kana roƙonsa ne yake son ka da haka mu dage da roƙon Allah addu'a ibada ne وقال صلى الله عليه وسلم من الله sallama ya ce addu'a huwa al-ibadat addu'a ita ce ibada wannan din na nuna mana muhimmancin addu'a da haka lokacin da kake roƙon Allah a karan farko ka ji a ranka bauta ma Allah kake saba'un bukatan ta biya a lokacin ko ma baka san biyan bukata ba kana da ladan kana roƙon Allah kana addu'a kana fadayin ibada kaga wannan na tabbatar mana addu'a ibada ne ba a daukan ta a kai ta ga wani Allah musamman abin da Allah ke bayarwa kar ka roƙi kowa ka roƙi Allah kuma wannan na nuna mana ashe ba a biyan lada a yi addu'a tunda addu'a ibada ne ba za a yi ciniki a ce to nawa zan biya ina da bukatu kaza to nawa za ka bayar ai bukatar ka babba ne eh tana bukatar abu da yawa wani har bala har liza amal ko ka kawo kaza da kaza to ba a yin haka tunda ibada ne to ba a biya yanda ba za a yi sallah a biya ba ba za a yi azumi a biya ba to ita ma addu'a ba za a biya ka kai addu'a ba albai sai dai a yi sadaka a yi tawassuli ko a yi sadaka a nemi tsani amma kowanne matsayinsa daban layinsa daban addu'ar matsayinta daban wannan sadakar ma matsayinta ba su da wannan sau da aka ce sai da kudin sadaka addu'a ai wani shi bai da hanyar da zai roƙi Allah kenan tunda wani bai da abin da zai bayar to ana iya addu'a a roƙi Allah matsayin ibada ana iya sadaka kuma a yi tawassuli wajen neman biyan bukata wannan aka yi haka yayi ya halatta a shari'a Allah da tar da mu rawahu Ahmad wa qala Tirmidhi wa hasanun sahihun Tirmidhi ce hadisi ne kyakkyawa ingantacce da haka a takeice wannan duka dai a babin tauhidi tambayoyin duka suna karantar da mu hanyoyin da za mu inganta tauhidin idan muna tsantsanta bauta ga Allah shi ɗaya wanda shi zai sa mu ta rayuwa mai kyau ya koma ga Allah wallahi ka gamu da Allah da tauhidi mai kyau akwai kyakkyawan fata na samun rahman Allah amma mu ta gamu da Allah yana shirka komai yawan ibadarsa Allah ba zai karba ba gara ka gamu da Allah da zurbai tsakaninka da shi da tauhidi ya fi dama dama an fi sa tsammani Allah ya ga dama sai ya yafi amma gamuwa da Allah da shirka Allah ba zai yafi ba to anan zamu takaita in Allah kai mu darasi na gaba sai mu tashi tambaya o saura ɗaya ne oh afwan saura ɗaya to ga ta goma sha tara hal yasma'u al-amwatu du'a shin matattu suna jin kira idan roƙe su suna ji aya can mun ji cewa bai halatta a kira matattu ko to shin idan kira suna ji ko ba sa ji hakika ita ne ta rage jawab amsa la yasma'una ba sa ji shi wanda zaka kira ya mutu wallahi ba zai ji ba ba sa ji kwata kwata qala Allah ta'ala Allah ta'ala ce innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa du'a ko idza ma yunzarun Allah ce innaka lalle kai ya manzo sallama la tusmi'ul mauta ba za ka ji yadda matattu kira ba duk wanda ya riga mutu ba za ka je da shi ba ko ko wanda zuciyarsa ta mutu wajen rashin karban sako ko da kafirci ba zai ji ba wani yana da ran ma amma ba zai ji wa'azin ba ko ya yana da yajin ba zai matasiri ba ko ko ya riga ya mutum ba za ka je da shi kira ba innaka la tusmi'ul mauta wala tusmi'u summa da kuma ba za ka jiyar da wanda yake kurma kira ba yanda kurma zai juya ba za ka kira shi zo ba to haka kafiri mara imani duk irin bayan da za ka yi ba zai dauka ba sai wanda Allah bude kirjinsa wajen karɓar imani da haka matattu ba sa jin kira wa ma anta bi musmi'in man fil qubur kuma kai ba mai iya jiyar da waɗanda suke cikin kaburbura ba wanda ya mutu yake kabari ko ka kira shi ba za ka jiyar da shi ba shi yasa wata aya Allah ta'ala ya ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير idan da zaka kira su ma za ku kira su ba sa jin kiran da kuka yi musu walau samiu a kaddar ma da za su ji a kaddara za su ji sama za su ji roƙon da kai masa yana kabarin kana nema ya taso ya baka gudubawa masa jawo laku ba su yi amsawa ko zai amsawa ba su yi amsawa ba kuma ranar kiyama za su yi baran-baran za su kafurce ga wannan shirka ba wanda za a ji gaba Allah ce eh ni ne na ce a roƙe ni wallahi babu ko shi ya faɗa a duniya wallahi zai ce ni ban ma san shi ba ya Allah ba ni na sa shi ba za a yi baran-baran ba wanda za a ji gaba Allah ce ni na ce abin kaza wallahi bai isa ba shi yasa za a yi baran-baran a gaban Allah ranar kiyama ittabarra alladhina tubi'u min alladhina tabu wa ra'u al'azab wa taqatta'at bihim al-asbab duk wani sabubba na alaka yayi Allah tsare mu da haka ne matacce baya jin kira tunda ko baya ji to bai dace ka kira shi ba ko da ya jin ma ba zai amfana ma komai ba shi matacce mai rai ne yake amfanan matacce kai da kake da rai kai zaka je ka bar addu'a addu'a sai ta yi ba tasiri Allah ya kara man ni'ima ko ya yi masa wata damuwa amma ba zai kai ka je kana roƙonsa wata biyan bukata ba shi yasa ko da sharaɗin ziyartar magabarta na sunna shine ka je ne da niyyar ka musu addu'a ba ka je ka roƙe su ba ba ka je ka bauta ma Allah kusa da kabari ba a babin ziyarar makabarta malama sun yi bayani to nan shine kan gaba Allah kai mu darasi na gaba sai mu shiga wani babi din anwa'u shirk anwa'u shirkil akbar nau'ukan babbar shirka ita ma ta kasu kashi kashi Allah na tar da mu abinda muka kanta daidai Allah ba mu lada kuskure muna roƙon Allah ya mana afuwa ana jawo hankalin uwa musulmai ta su rika sanya ƴan uwa musulmai na ƙasar Filastina addu'a game da muke jin labarai muke karantawa tsawon kusan makonni guda biyu suna cin jarrabawa ibtila'i na yaƙi e ana ta kai musu hari ta sama ta kasa ta ina tura irin kokarinsu na karewa kai wannan tarihi ne mai tsawo to ana bukata a rika sa su addu'a suna cin mummunan yanayi an katse musu ruwan sha an katse musu lantarki duk wata hanyar taimako an tare da haka ya kamata mu rika tunawa da su juma'a can akwai limamin masallaci alimi da tsari ya yi kudu ba a kai akwai bukatar farkar da mutane shi musulmi dan uwan musulmi ne kar dan abu yana wani bangon duniya ka ce ai ba ni bane a a wallahi ba haka yin wantaka na musulunci yake ba manzo Allah ce shi musulmi misalin musulmai a wajen soyayyar su da tausayin junan su kamar jiki guda ne in wani gaba bangare ya game da da matsala ko ina ya tafi da haka da Allah mutuna malama suna ta jan hankali suna ba mu rabu da malaman da ke jefo mana shubha da ko za ka samu suna jefa shubha wai ai ma su yan bid'a ne yan kaza ne falastina bai dace wannan maganar ta fito ba wallahi bai dace ba ko me laifin su tsakanin su da Allah ai musulman ne ko kuma dalilin addinin ake azabtar da su to dan me ba za mu nuna musu goyen baya mu roƙa musu Allah sauki ba to mu rabu da wannan shigohi wannan layin malamai ne da fahimtoyin su daban a ce ai kawai Iran ne kaza da kaza eh Iran tana taimaka musu amma ina sauran kasashen musulmi duk kewayen Middle East kasashen Larabawa ne amma sun yi baya ba sa ba su gudunmuwa sai wannan ƙasa ta haka dole ne mu farka mu gane siyasar duniya ba komai bane illa musuluncin ne ba a su ita isra'ila da ƙawayenta su amerika su ingila su wa ai dama makirci ya sa a kai su gudun asali ba ƙasar su bane wallahi sun tarwatse a duniya ba su da ƙasa kwata-kwata ko da tarihi ne ba da daɗe ba dattawa ne yanzu da yawa sun san san da aka ba ƙasar 1945 aka je aka kai su aka dasa su a wannan guri kasa ce ta musulmai ga baitul maqdis kasa ce mai tsarki kasar annabawa amma sun mamaye sun hana kowa suke ba a gurin suna ta fada da kasa suna kwace musu har sun takura su a guri guda aka ce duk duniya ba inda al'umma take rayuwa a takurarren guri irin wani mafilas population din su gashi na amma suna land area very narrow guri ne suna cin azaba da musiba kasar masar ma ta musulmi ta toshe musu hanyar shigowa da tallafi da haka mu dage da addu'a Allah ka musu mafita ga wannan hali da suke ciki ala dauka addinin musulunci ya kaskantar da kafirci da kafirai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر بارك الموحدين وانصر اخوان المسلمين في كل مكان اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها